أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamul barbahari littafi mai suna a sharhu sunna inda muka tsaya a inda malam yake faɗa ke cewa wa alam annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyati llahi azza wa jalla yake cewa ka sani babu da'a ga wani wani halitta a daidai wannan lokaci kuma za a saba ma Allah subhanahu ta'ala. a nan mun yi bayani a gulguje bayan dogon bayani da muka yi akan da'a ga shugaba iya daga cikin haƙƙi na shugaba inda ya zama shugaba na musulmi ta kowace hanya ya zama wannan shugaban to addini ya wajabta a yi mishi da'a matuƙar da yi umarni a saba ma Allah subhanahu wata'ala ba in dai akan al'amurra na duniya ne abin da ya shayi zamantakewa abin da ya shayi aje a zo da sauransu daga ya ce a yi daga ya ce ka a yi to wannan haƙƙi ne dole ne a bi shi a mashi biyayya amma idan Allah ya ce ka a yi kaza shi kuma ya ce a yi ko Allah ya ce ayi kaza shi kuma ya ce ka ayi to anan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq anan ba magana a mishi biyayya wata rana manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya dora shugaba a tsakanin sahabbai a cikin wata sariya irin wannan da ake tura wata mission sun kama hanya suna tahiya shi wannan shugaba kayan su ta yi manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu a yi mishi da'a a yi mishi biyayya sai a lokacin nan sai ce ina umar da ku kuje ku tattaro mini itace ku kama ni suka tattaro itace suka kawo ya ce a hura wuta aka hura wuta sai ce musu ku shiga ku hada cikin wuta suka ce kamar ya ya ce ai annabi ya ce ku mini da'a ku mini biyayya don haka ku shiga wuta wannan nan shi kenan sai ɗaya daga he wasu daga ciki suke cewa nahnu ma a ta'anar rasula illa firarar minan nari yake ce mashi muha mun bi manzala sallallahu alaihi wasallam ne mun bi shi mun mashi ɗa'a ne mun amshi wannan musulunci ba don wani abu ba don gudun ka Allah samu gidan wuta to kai ya zaka na samu gidan wuta famtana uminar dukuli fiha ya suka ce kai kawon je shiga wannan wuta ana dawa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai aka bashi labari annabin rahama sallallahu alaihi wasallam sai ke ce musu amma innahum law dakhaluha lam yakhruju minha yake cewa inda suka shiga da ba su ba huta daga cikin ta inda suka yi garaji suka shiga cikin wannan wuta to shi kenan kamar sun shiga wuta su ce ta lahira ba su ba huta daga ciki sai a nan sai ke ce musu inna madda'atu fil ma'ruf ku sani cewa ita da'a ana yin ta ne a abu mai kyau abinda Allah yake so abinda manzon shi yake so ba kawai akan duk abin da ya ga dama ba ko da a ce saba ma Allah ne ko saba manzon Allah bane sai a bi shi shine sai kawo yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba da'a ga wani halitta a lokacin da za saba ma Allah subhanahu wataala idan muka dauki kissa ta ta lukuman yake ma ɗan shi wasiya daga cikin wasiya da yake mashi yake ce mashi a nishkuru liwali walidaika ilayyar masir ka gode wa Allah kuma ka gode wa iyayenka daga cikin kenan abubuwan da yake koya ma ɗan shi sai ke ce mai wa in ja hadaka su wannan iyayen naka duk yadda Allah yake so ka musu biyayya duk yadda Allah yake so ka bi su duk yadda aka ma umarni ka kyautata musu to wa in jahadaka idan suka nema ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun akan kama Allah shirka kuma baka da ilimi akan abin fala tutihuma to babu magana ka musu da'a wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka musu ka kyautata musu a duniya ka zamna da su zama mai kyau a nan duniya amma ba magana ka yi musu da'a akan abin da ya shahi yi ma Allah shirka wattabi sabila man anaba ilai haka Allah ne faɗa a cikin suratul abin suratul luqman yace walakin laysa ma'ana zalika annaha tankhali'u ta'atu waliyul amri idan amara bi ma'siyati lakin la yuta'u fi hadhihi al-ma'siya wai dan kaki bin abin da shugaba ya ce na saban Allah ba shi ke nuna cewa ba ka warware yi mishi biyayya a'a akan wannan point ne ba ma ta tare ba akan wannan umarnin da kai ne ni ba na ba saboda saba ma Allah ne amma bin da cewa ka fita da karkashin shugabantar shi menene ba a so a ce ka warware shugaban kasancewa karkashin shugaba shine addini yakiya Allah ya ce wa fi Allah wa fi rasul sai ya ce wa ulul amri minkum da shugabanni a suma amsala sai ma ne ci gaba da cewa yace wa man kana min ahli al-islami wala yushhadu ala ahadin ولا يشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه آه ما لسي تقبل تيوه ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر wanda matsala ce ta ka yi ma mutum shaida cewa ɗan aljanna ne tun a nan duniya ka ayyana wani ka ce kai inna ɗan aljanna ne matsala ce ake magana zana shi ne ce wala yushhadu ala ahadin wala yushhadu lahu bi amali khairin wala sharrin kada kai azarbabi kai shaida cewa wani dan aljanna ne kai tsi ko kai shaida cewa wani dan wuta ne kai tsi yace illa bi dalilin min alkitabi was sunna sai da dalili a cikin littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace amma man lam yadullu دليل على أنه من أهل الجنة حتى لو كان صالحا مؤمنا فلا يشهد له yace duk wanda dalili bai tabbatar ba da matsayin shi a gidan aljanna duk wanda dalili bai tabbatar da haka ba abinda ke da dalili duk wanda Allah da manzon shi bai ce mai baɗan aljanna yanzu misali idan ka ɗauki annabawa kakabinsu ɗan aljanna kaga wannan Allah subhanahu wata'ala ya mutu shaida cewa ɗan aljanna ne mu ma kuma ya mutu shaida cewa ne ɗan aljanna ne ina fata an gani daga cikin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shaida tun anan duniya ya ce ɗan aljanna ne Abu Bakarin fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Talha fil janna abu ubaida fil janna sa'ad fil janna sa'id fil janna yace abdurrahman bin auf fil janna duka wannan zana sai ce dan aljanna ne tun anan duniya yake ce ma bilal yace ya kai bilal ya ya nike ganin ya nike jin karan tahiyyarka amami fil janna me kake aikatawa ya bilal kaga shi ma wannan sheda ce aka mushi akan cewa ne dan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuna mishi ko a cikin muhulki ana nuna mishi gidan aljanna yana nuna mashi dukkan abin da yake ciki gashi gashi to a cikin irin wannan nuna mashi da ake yi aka nuna mashi gabilan nan gashi na a gidan aljanna fatima radiyallahu anha ɗan aljanna ce manzo Allah sallallahu ya mata shaida haka ya tabbatar mata da haka lokacin da ya kusa rasuwa ya mata bayanin haka nan yake ce mata ita za ta fara bin shi a cikin zuriyar shi kuma ya mata cewa ita ce shugaba cikin shugabannin mata gidan aljanna kaga ita wannan an riga an kari ɗan aljanna ce ina fata an gane haka ɗan badar manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ku je ku yi abin da ku ga dama an gafarta muku duk abin da za ku yi a gaban nan bai cutar da imaninku ku kinna yan aljanna ne kaga duka wannan shaida ce aka musu a nan duniya na cewa aljanna ne wa masu shaidai shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan wa'annan da wasunsu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida cewa an aljanna ne duk wanda yanzu a nan duniya kawai haka nan ya tashi ce ma kadan aljanna ne to ka tambaye shi a ina yake kuma wa ya gaya mishi saboda shi ma bai da tabbacin a ina yake inna mal'ibra bil khawatim abinda ake aiki da shi da abinda ka cika shi ko mutumin nan bai cika ba hadisi ya tabbatar mana na abdullahi bin mas'ud yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli janna wa yadkhulaha annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayan ku zai ringa aiki irin aikin ɗan aljanna har sai ya zo gashi gak ga mutuwa kawai mutuwa zai shiga gidan aljanna sai abinda aka rubuta mashi tun asali na cewa shi kinnan karshen shi dan wuta ne sai zo aikata aiki na yan wuta kuma ya shiga gidan wuta shi ne aiki shi na karshe da aikata ya ce kuma ɗayanku zai ringa zauwa aikata ya ringa aiki aiki da yan wuta har sai ya kasance tsakanin shi da shiga wutai yan mintuna ne kawai zai shiga wuta sai littayin shi ya zo ya rigaye shi menene ke ni abinda aka rubuta mashi na tun asali ya zo tabbata akan shi cewa shi kinnan dan aljanna ne hadisi ya tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya duka da abin da za a cikinta da abin da halittu za su yi da halittun da za a yi da dukkan abin da zai wakana tun daga harkonta har ƙarshe sai da aka rubuta shi tun kan halittu duniya da shekara dubu hamsin ko bi an rubuta rufe akil akalami wajen fata suhuf an rubuta an ɗauki alƙalami kuma abin rubutun shi ma ya bushe rubutacce an riga an rubuta wannan ga ƙarshen shi wannan ga ƙarshen shi to idan mutum ba mutuwa bai baka san ba da me zai cika baka mai shaida kai tsaye kace wannan dan wuta ne takan yi kafin ya mutu Allah zai taimake shi ya tuba shi kuma Allah subhanahu wataala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kamar yadda malai ke cewa wa laysa bi mauludin wa laysa bi walidin wa laysa lahu shibhun ta'ala al musabbah Allah subhanahu wataala bai aihuwa ba kuma ba aihe shi ba kuma ba mai kama da shi babu wani da zai ce shi dan gidansa Allah ne babu shi kowa halitta ne na Allah kun kuma bawan Allah ne kuma Allah yanda ya ga dama yake yi da bayan shi fazala sai sallama yake cewa Allah subhanahu wataala ya sanya zukatan dukkan bayan shi tsakanin yatsotsin shi guda biyu yanda ya ga dama ke sarrafa su in ya ga dama ya sarrafa ka a mutumin kirkin ya ga dama sarrafa ka a mutumin da ba na kirki ba ka ringa kokari kana roƙon Allah kullun ya musabbital qulubi tabbit qalbi ala dinik ya Allah ka tabbatar da ni a cikin a saman wannan addinin naka kakkai alfahari kan ganka mutumin kirki kan ganka kana cika sallah kan ganka kullun ka shagalta da abin da ya shafi addini ka kai ma wani alfahari wanda bai wannan abu baka san ba da me zaka cika ka ringa roƙon Allah Allah tabbatar da kai akan abin da kake yi kuma Allah saka mata akan haka nan kuma Allah nuna maka gaskiya ya baka ikon binta ya nuna maka abin da ba gaskiya bai baka ikon guje mishi wanda ita ce addu'a da musulmi kamata ya dawwama da yin ta saboda Allah taimake shi ya mutu a musulmi to kai ma da baka san kanka ba ta ya zaka ma wani shaida kai tsaye ka ce kai wani musulmi dan aljanna ne wannan shine malai yace a wannan a aqida ingantacciya babu inda aka baka dama kai irin wannan hukunci a wasu aqidu daban wasu sun zo suna cewa su za su ceci mutane su kai su gidan aljanna tabbas akwai ceto a gobe kiyama akwai ceto Allah subhanahu wataala ya ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum babu mai yin ceto sai da izinin shi haka a cikin suratul najm yake cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda babu wani wani mala'ika la tughni shafa'atuhum shay'an babu wani mala'ika da zai yi ceto ceton nashi bayya zama komi bayya an wanar da kowa sai wanda Allah ya ga dama ya mishi uzuri sai wanda Allah ya ce a ceta shi ake ceta kuma Allah ya yarda a yi tukwana abin zai yi ba kawai ni ne na ga dama ba kawai zan ganka a lahira an kama hannunka in ce na cece ka a'a sai in Allah ya mini izini ya ce wane ceci wane ka san kai da aka baka dama ka yi ceto kai kin kasha ba sai an gaya maka ba sai aka ce ma ka ceci wanda kake so ko ka ceci wani ka zo ka kamo hannun shi ka ceto shi to sai Allah ya so kuma sai Allah ya yarda sai Allah ba da izini to haka nan kawai baka tashi baka ce gabaki ɗaya ni kawai wanda na ga dama shi zan ceta to kai ma ka yi ƙoƙari ka sha tukwana in ya so ka shiga cikin wanda layin da za su yi ceto don haka mu riƙe da kyau babu wani wanda za ka kalla kawai ka ce bai ɗan aljanna ne sai wanda dalili ya tabbatar in dalili bai tabbatar baka da wannan dama a ringa haƙuri har a je lahira tukwana a ga wanda yake aljanna da wanda yake wuta ko baka ganin mutum yana aikata aikin banza kawai ka mai hukunci ka ce wani kawai ɗan wuta ne a'a ka yi ƙoƙari kai ma ka tsira kuma shi ka mai addu'a ka ce mai Allah shirye shi shi ne abin da yake kanka kamar yadda malamai suke cewa al'amalu bil khawatim wal khawatim la ya'lamuha illa Allah Allahul ghuyub ayyuka kowa yana tashi ne akan aikin da ya mutu akan shi akan aikin da kake aikata in aikin ka rere ne kana rawa zaka tashi in aiki ka kuma zauwa karatu ne a wajen karatu za a ganka kiyama in aikin ka yawan sallah ne kana sallah za a tashe ka kowa da abin da ya cika da shi zai da zai tashi gobe kiyama in a ina kake hika auna gani in yanzu lokaci wai a irin wannan zamu a irin wannan lokacin da na samu kaina haka za ta dani sai kama kanka hisabi kanka da kanka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba malaki cewa a tarju lahu rahmatallahi wa takhafu alayhi idan kaga mutun yana aiki wanda ba shi ba ka ringa mai fatan Allah mai jin kai kuma ka ringa ji mushi tsoron cewa ka aje ya mutu akan wannan abu da yake aikatawa Allah subhanahu wataala yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim yace la takanatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahmar ubangiji ya ku bayina wa'inda suka zalunci kansu la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahmar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah mai gafara zanubai ne baki daya kenan dan haka kada mu yanke ma junan mu tsammani idan mun ga wani mu yana hanya da ba daidai ba mu mishi nasiha in muna iyawa mu taya shi da addu'a Allah shirye shi kada mu ƙara tunzura shi ko mai mununa addu'a wadda ta sa ya ƙara lalacewa Allah shirye da mu baki sai malam ya ci gaba da cewa wala tadri ma yasbiqu lahu inda al-maut ila Allah min an-nadam baka san ba nadama zai nadama da zai ka hanya mutu wama ahdatha Allah fi dhalika al-waqt idha mata al-islam lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya taba kallon wani yace wani dan wuta ne yake kallo ne yace wannan dan wuta ne annabi ne yake magana sai wasu kai shakka annabi yake magana kuma kai shakka akan abin da yake faɗa wata rana yake ce ma amur bin al'as yana tsammani yake ce mai yana mai izini yana so ringa rubuta manganun suke hutuwa daga makin manzala sallallahu alaihi wasallam aka ba shi dama ya rubuta sai wasu ke nema su nuna min kamar ka aje abin ya cakule tsakanin alkur'ani da abin da yake rubutawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka rubuta ba abin da yake hutuwa daga nan sai gaskiya ka rubuta kawai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya kalli mutum ya ce dan wuta ne sabai suka ce ka ga mutumin a fagen yaƙi duk wani duhu na abokan gaba shiga yake ciki ya kutsa a yi da shi a yi komi da komi da shi ga har sai da aka kashe shi ga shi na a kwanci abin da yake bayyana a hili jihadi ya yi jihadi kuma ya mutu a shahidi amma annabi ya ce dan wuta ne to ya za ku a nan ashe bai ida mutuwa ba iya kwanci sai ɗauko mashi sai iya sakan shi ya kashe kanshi saboda biya jure ma ba ciwon da sai kashe kanshi suna kallo kuma gashi nan Allah nuna musu gashi nan ya dauko mashi ya kashe kanshi a wajen jihadi zalla sallallahu ce Allahu akbar ya kabbara ya za a gaya muku abu ku ringa shakka Allah ya gaya mashi cewa wani ga karshen shi ne zai kasance shi zai kashe kanshi kuma akwai wanda shi kuma a cikin kayan shi aka bincika ya yi sata an zo wajen yaƙi ana yi irin wannan kora da ake ta fari suka zub da kaya sai ɗauki wasu kaya hesa a cikin kayan shi sai boye irin misali wani abu da ake yaddawa abin ganima kawai da aka zo ana bincikawa sai aka wannan abu a tare da shi wa man yaghlul ya ati bi ma ghalla yawm al-qiyamah duk wanda ya dauki abin nan ya yi gilli zai zo da abin da ya gillin wannan gobe kiyama kaga wannan ya ka tausaya ma wanda zai kwashi miliyarika na al'umma ya je zuba a kwanta shi bai ci ba ɗiyan nashi ba su ci ba ‘yan uwan shi ba su ci ba babu wanda ya amfana da abin kawai ka sanan kallon su ne ake kawai kwasa ka aji kai kasan wanda ya saci miliyar goma ai kai kasan jikokin shi ma ya sun barta to kai ka bar a balakin da gobe za a ce ma gashi nan ka bar shi ba wanda ya amfani da shi a ce ma kuma ka ɗauko shi ka zo da shi yan baka aiki ba gani kuma bancin tashin hankalin da yake ciki hakkin al'umma wajen miliyan ashirin da wani abu kowa ya zo da ke ce ma haƙƙina ka shiga da su ina mutum biyu uku masu zo su rike ka su ce ya Allah wanda ya zalimce ni a hudda mu haƙƙina a wurin shi ai aiki da sallar ko da ta amsa saka biya sadakakka mai kyau ita za a amsa a ɗauka a bada azuminka wanda ka sha wahala Allah ya amsa shi za a ɗauka a bada to mutum biyu uku ne to a ce mutum miliyan 20 dona kan a zo kan a ƙare miliyan guda na san aikin alherin naka ya ƙare yanzu ko mi za a yi kowa zunubin shi da ya yi mai yawa dama ya mai yau shi zai ɗauko ringa mai kace a zuba maka to kadiba wanda ya ilgunto sata aka ce mai dan wuta wadda kawai sata ce ta algushu ya zalunci al'umma a lokacin al'umma da 'yan kaɗan ne a lokacin to yana ga wani yanzu kaga su wannan ya dai a ranka tausaya musu shi yasa duk wanda allah jarumce shi da mukami ka tausaya mashi ka taya shi kuka ka taya shi jaje ka taya shi juyayin cewa an runguwa mashi tashin hankali tashin hankali ba karami ba amma yanzu kaga barka ake a arga kaɗe-kaɗe ana rere ana murna an samu duniya kuma za a ci duniya kai kuma an gama ka da wuta balbal a tare da kai kuma duka murnar da ake wani abu ne ka sato ka ba mu ita ce murnar da ake sato ka ba mu muna jira ka in baka sata ka bada ba ce bai da kirki wani mutumin banza ne mun kama mai ya yi kaza amma gashi nan ya dayya bar mu mun tura mota ta bar mu da kura waye waye ai tai menene matsalar kawai baka sata ka bada kudin al'umma ba a taya ka ba ka sabke wannan abin da ke kanka kwarai in burin ka ta yi junan mu da addu'a duk wanda Allah ya jarabce shi da samun makami irin wannan sai ma la ilahi magana shi sai ce wa ma min dambin illa walli walil abdi minhu tawbatu yace babu wani zunubi kakaf babu wani zunubi a duniya Allah ya ajiye ma bawa tuba akan shi dan haka kada ka dinga ganin ka aikata da yawa kada ka dinga ganin ka anya na samu gafara kada ka tada hankalin inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafara zunubai baki daya menene babban zunubi ba wanda ya shirka babu ba zunubin da ya shirka girma a dukkan zunubai ita ce Allah subhanahu wataala yake cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara a mun shirka amma yana gafartawa kuma bayan wannan amma idan ke shirka Allah bai gafarta maka to a cikin suratul furqan Allah subhanahu wataala ya zano su manyan lahika a cikin suratul nisa'i Allah yake cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama yace khalidan fiha duk wanda ya kashe mummuni da gangam to dan wutar jahannama ne kuma zai dawoma a ciki haka Allah faɗa cikin suratul nisa'i kuma anan Allah ya ce bai gafara ga wanda ya shirka da shi innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar dukkan wanda ya shirka ga Allah Allah ya ce ya haramta mashi gidan aljanna kuma dan wuta ne to ka duba wannan manya manyan zanuban sai Allah ya zano wasu bayan Allah sai yake cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يتي والذين idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا سيتي وعباد الرحمن bayi na ar-rahman mai rahama mai jin kake alladhina yamshuna alal ardi hauna Allah ya bada sufufin su da yana bada sufufin su yake cewa wai za khadabahumul jahiluna qalu salama idan jahilai suka nema su tsangwame su su ce musu amincin Allah ya tabbata a gare ku kamar yadda annabi Ibrahim da baban shi ya ce mi la arjumannaka wa hajurni maliya sai yake cewa salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi amincin Allah tabbata a gare ka yace walladina ya ƙuluna rabbana sirif anna azaba jahannam su ne suke cewa ya Allah ka kawar mana da azaba ta jahannama inna azaba haka na garama inna hasa'atu mustaqarra wa muqama walladina idza anfaqu wanda idan sun bayar idan sun tashi bayar da abin su lam yusrifu wa lam yaqtulu ba sa yin almubzaranci kuma ba sa yin ruwa wa kana baina zalika qawama suna tsaya baina baina sai Allah ce kuma su ne walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar su ne wanda bisa gama Allah da wani wala yaqtuluna nafsan lati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai haka nan sai da dalili wala yazunun ko ba sa zina ita zina dan saboda tashin hankalinta ta akai wala taqrabuha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila in so tashin hankalinta kusantar ta ma ba so kai ba a so ka zo kusa da ita ma ba zai ka aikata ta to wannan zunubban manya guda uku yin shirka da kashe mutum da yin zina sai ce wa man yafa alzalika yalka azama wanda ya aikata wannan zai gabu da muna azaba wanda ya aikata wannan abubuwan guda uku sai Allah ya ce amma illa man taba sai wanda ya tuba kaga duk yanda aka tsananta hukunci akan wanda ya shirka aka ce faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah haramta mai gida aljanna inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafara idan an mai shirka idan ka mutu kana yi kenan kenan idan a nan duniya kan ka mutu sai ka daga hannu ka roki Allah da safifiye niyya niyya ingantacciya sadika ka ce ya Allah daga yau ba na ƙara yin shirka bai Allah gafarta min shikenan an ƙare an wuce wajen to shi ne Allah ya ce in naman ba sai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila salihan ya yi aiki na gani sai ce fa'ula ikan ladina yi baddilun ba husayi ya ake masanat kai ayyukan da suka aikata na banza su za a juya a mida su na kirki ba ana nihin ba sun zama na kirki a zunubin da aka rubuta maka yawan shi shi za a da yawan shi lada dalilin tuban da kai kaga wata wata rahama ta ubangiji gashi ka aikata zanubin an wanke ka daga zanubin kuma zanubin da ka aikata ma yawan shi ya koma yawan lada ne in guda goma aka ruta ma ya ruta ma lada goma na zanubin wannan da ka aikata dalilin tuban da kai Allah subhanahu wataala yana jin daɗi idan bawa ya aikata zanubi ya komo ya tuba Allah na murna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har ya bada labarin yace mi zaka ce ya ya ya kake ganin jin daɗin da wanda yake tahiya cikin balaguro a tsakiyar daji abincin shi da abin shan shi da komin shi a saman dabba shi kuma a tsakar sahara ya tsaya kawai dabba tashi ta kubce ta tsere ya bada ya bada mekin suna ya bada ran shi cewa kawai shi kenan mutuwa yake jira ta zo yana zamne ya yanke tsammani kawai sai wannan dabba ya ta zo daidai kan shi ya tashi ya kama igiyarta don saboda jin daɗi ya ce ya Allah ni ne ubangiji da kai ne bawa na mazara sun rike cewa akhta min shiddatil farh yayi kuskure saboda tsananin jin daɗin da yake yi to irin wannan jin daɗin da wannan mutum yake yi to Allah yayi haka irin jin daɗin da yake idan bawan shi ya aikata zunubi ya koma tuba ba karamar fadala ke da kai ba ga bawa mai tuba ba karin fadala ke da kai ba wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun haka wa Allah ke cewa tubu ilallahi taubatan nasuha istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku fadala ke da kwai a neman gafar ubangiji alherin duniya ke da kwai da na lahira baki daya idan Allah idan kana da kana da zuciya ta yawan neman tuba ga Allah subhanahu wataala ka aikata zunubi ba ka aikata ba kai dai ka ce astaghfirullah kada ka yi jira ka ce to bari in aikata zunubin to kana in nemi in nema a gafarta min a'a bakin ka ya saba da yi akwai zunuban da ka san kai wasu ba san ba ka aikata manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bai aikata zunubi bai aikata zunubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asumi amma duk da wannan cayi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin akthar min 70 marra a wata ruwa ya ce ni ata marra ya ce ni kin nan ina tuba zuwa ga Allah a wuni sama da so 70 to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tuba ina ga kai ina gani ina ga mu masu aika da zunubi dare da rana kenan kaga mu yi dacewa mu mai da hankali wajen yawan neman tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kada ka sari kada ƙwawon ka yi sanyi duk yawan zunubin da ka aikata tsarkake zuciyarka ka nemi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani bawa da zai aikata wani zunubi ya zo ya raka ya zo ya arwalla ya kyautata arwallar shi ya koma shari ya raka a biyu yana karewa daga hannu ya ce ya Allah ka gafarta min wannan zunubin da na aikata illa gafarahu Allah la sai Allah ya gafarta mishi ya koma shari ya raka a biyu daga hannu ya ce ya Allah gafarta min Allah zai gafarta mishi kenan kada ka yi jira kawai ka san ka aika aikata wani zunubin ka wani baka tuba zuwa gare shi ko ka san cewa akwai yauni a kanka tun yau ma da dare kakka yi barci ka roki Allah gafarta ma shi a wuce wajen kada ka yarda ka yi barci da wani yauni irin wannan a kanka ka je wajen Allah tare da shi sai malai ci gaba da cewa war rajamu haqqun kuma hallau jifa gaskiya ne miya arrajam arrajam a magana ce ake ta wanda yake da aure ya zina akan shi ne ake magana wanda yake da aure ya yi zina haddin shi daban ne da wanda bai da aure wanda bai da aure bulala ɗari ake mishi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa azzaniyatu wazzani fajridu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda da mazinaci da mazinaciya dukkan su idan an kama su a musu bulala ɗari wannan ita ce hukumar su wala ta akhudhukum bihima ra'afatun fi dinillah kuma kada tausayi kama ku idan zaku kawai azane su in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin yace kai duk yanda ake musulunci yake san a ringa ruwa asiri idan an kama a zo a bayyana jama'a bulale su saboda wannan zai hana wani ya aikata hakan gobe to idan mutum ya kasance yana da aure sai sai aikata zina to shi ne hukuncin shi a hukuncin shi umar bin khattab radiyallahu anhu yake fada yake cewa nazalat ayatul rajm fawa'ainaha wa hafiznaha wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa akhsha in talabin nasi zamanun an yaqulu ma najidu ar-rajma fi kitabillah illa annahu fi kitabillah anan ai ita ce washekhu washekhatu idza zana ya farjumuhuma albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim wannan ai haka ta sabko washekhu washekhatu idza idza idza zana ya farjumuhuma albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim kaji wannan ai ana karanta ta sai ka ji kamar ba alqur'ani ba take so da baka taɓa jinta ba an karanta ta ƙur'ani to haka a take ta sauko a cikin alƙur'ani mai girma amma kuma aka goge ta ita ce ake cewa babi shine ake cewa babi na annasikh wal mansukh a cikin alƙur'ani mai girma akwai ayoyin da an goge tilawarsu bi ma'ana an goge su a rubuce amma hukuncinsu yana nan akwai wanda kuma ba a goge su ba amma kuma hukuncinsu babu shi akwai mansukhut tilawa amma wal hukum baqi akwai kuma wanda mansukhul hukum ne amma kuma a tilawanci tana nan yanzu misali idan ka dauki la taqrabu zin la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kasance yin sallah a lokacin da kun shakiya wannan aya tana nuni ne a lokacin da ba na sallah ba kana ishan giya haka ne kuma ga tana a ƙur'ani kullum muna karanta ta la taqrabu salata wa antum sukara kenan yanzu kai ka bude alqur'ani kana dibawa ko ka misali irin fasaran dan kawai ko ta faransai ko ta ko ta ko ta hausa kawai kaga aya an rubuta kada ku kusanci sallah a lokacin da kuke cikin mai shikenan sai ka koma share ka shakiyar ka a lokacin da ba na sallah ba in aka ma magana ka ce a qur'ani ka gani kuma gashi amma bi hukuncin wannan an goge shi da bi an goge shi da wata aya a cikin suratul ma'ida Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan faltanibuhu la'allakum tuflihun Allah yake cewa giya a nisance ta kwata-kwata in kuna so ku samu tsira safai suke cewa he da garin madina zama kamar an yi ruwa ranar kowa hudu tulu-tulun shi gaba kiɗe zub da shi gata nan tana gudu a cikin gari saboda lokacin da giya suna yin ta ne da biyu giya ana yin ta ɗaukar lokaci ma take kanta yi a wannan lokacin da yake kusa da na'urorin da za su musu aikin kai in aka zo aka zo a binne a cikin ƙasa a ɗakin da ke da kwai ba iska a sa cikin a yi wane ne a sa wasu 'yan abubuwa a sa da bino a rihe in an kwana biyu a hudu a ziga a meda a yi wane ya ta yi wata ɗaya kantai tsokar lokaci take ita ce kuma wasu suke ce ma na bis a lokacin nan wahala ake sha ka to amma aka yi ta kuma aka sha maye ake maye ake sosai ma tunda an taɓa yin haka wasu suka gama a wata garka suka zamna suka yi suka ci abinci tare cikin sahabbai da aka ci abinci raƙumi ne aka yanka aka yi kace-kace da shi yanzu kawai aka sha giya sai wani ya ɗauko ƙwabri na raƙumi kasan katon abin kawai wani ya taɓa shi sai buga mai shi kan wannan in kan ya tsaki to wannan abin jini ya zuba abin ya zama tashi hankali ana neman ayyaki ha aka yi matsalar wajen manzala sallallahu alaihi wasallam to iya daga cikin abubuwan da umar bin khattab sai ringa roƙon Allah ya Allah ka sabkan mana da hukunci na ƙarshe akan giya ko Allah ya sabko ce daga yau an haramta ta to kaga hukunci na harko ta aka yi lokacin sallah ne kakkasha amma hukunci na biyu da zo sai ya goge wannan hukunci na harko sai ce to daga yau ma shikenan an ƙari ka ƙara can giya to kaga wannan a gashi a rubuta a Qur'ani amma kuma ba aiki da hukuncin wannan aya to ita kuma wannan ta abin da ya shahi wanda yake da aure ko wanda ya taɓa yin aure ya yi zana to hukumcin shi shi ne a jihe shi shi ne kisa to wannan aya ita a rubuce sai a goge ta amma kuma hukumcin yana nan shi ne olbi da khattabe ke cewa nazalat ayatul rajab aya ta jifa ta sabka fawa'ainaha muka hardace ta muka kiyaye ta wa hafiznaha muka hardace ta wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya aikata ya jehe wasu sai ce wa akhsha in talabin nasi zamanun an yakulu yace ina tsoron kan lokaci idan ya ja ga mutane su ringa cewa ma najidur rajam fi kitabillah su ringa cewa ba mu samu ba ayat ta ce a jehe wanda ya zina a cikin littafin Allah yace illa annahu fi kitabillah yace sai dai kuma akwai ta tabbas akwai ta mu mun karanta ya ce ko mun hardace kuma manzo sallallahu alaihi ya aikata haka nan ne to wannan shine ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw misliha magana da Allah ke faɗa kenan ma nansakh min ayatin aw nunsiha yake cewa babu wata aya da zamu goji ko mu mantar da ku ita na'ati bi khairin minha aw misliha yace sai mun zo da wadda tahita ko kuma mun zo da kwatankwacinta kaga wannan haka Allah ya so ya hukuncin shi kuma haka Allah ya tsara alkur'anin shi mai girma wannan abu ne tabbatacce shine ma nake tabbatar mana cewa aqida ta ahlus sunna wal jamaa wannan abu ne tabbatacce babu gardama babu wani ja'in ja akai cewa tabbas tabbas wanda ya shaki wanda ya aikata zina alhali ya taba yin aure ko kuma yana da auren hukuncin da yake kanshi a shari'a shine hukunci na kisa shine hukunci na kisa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka wata biyar Allah ta zo ta ce ya rasulullahi na aikata zina manzo Allah ya kauda kai banza da ita ta matsa ta matsa ta matsa yace mata ta je har ta ayo ta je ta ayo ta dawo ki je ki yaye shi ta yaye shi ta dawo ki kwana sai ya ce aje aje ya da aka je ta sai a nan wani yake nema faɗi magana mummuna a kanta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kai hankali wannan biyar Allah ta yi tuban da in aka raba ma mutanen garin Madina kaf da ya ishe su wannan ba da kan nata da ta yi cewa hukuncin Allah ya haukanta wannan abin da ta yi ta yi tuban da in aka raba mutanen garin Madina kakaf wannan tuban da ta yi ya ishe su shiga gidan aljanna ba karamin abu alheri mutum ya aikata zunubi idan ya tuba me yake nuna maka idan mutum ya aikata zunubi ya tuba shikenan kada ka ringa nema ka zargi mutum ko ka ringa zakin mutum ko ka ringa zuwa kana yata mutum ko na ba a kai kawai ya riga ya aikata zunubi kai baka san ba tsakanin da ubangijin shi mutum yana aikata zunubi yanzu cikin dare ya tashi ya kuka ya roki Allah Allah gafarta min ya huce wajen shi Allah ya mai kai kuma kana can kana ta zancan kana dora mai lada kana dora mai lada shi yana kai kana kwasa zunubi shi ya riga ya huce wajen kuma Allah ya huce wajen an riga an kurci ba kaman ba ai ba atta aibu min adh-dhanbi yace kaman la dhanba lahu wanda yake tuba daga zunubi ya ce kama wanda bai da zunubi ne kwata-kwata haka manzo salatu salam ya tabbata kenan don haka tuba a kowa tuba abu da take kuma wannan rajam shi ma gaskiya ne ana yana ga zamu dakata sai dai akwai wani tsokaci da za mu yi kan wannan abin wannan littafin wasu yara ake rarraba masu kuma an fasara shi da hausa yan ahmadiyya suke cewa mahadiya bayana wannan sannan suna yata shi suna yawo da abin kuma an fasara shi da hausa kuma na rarraba ma yara suna karantawa kuma a ciki sun rubuta shi wannan na ciki wannan shi ne annabin na ƙarshe shi ne kammacin annabi isa daga gashi a rubuce annabi ne ya zo tsarkake al'umma ya zo ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza mun gani su to wannan ma an zalallahu biha min sultan wannan ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne babu wani gaskiya a cikin wannan al'amarin mahadi al-muntazir zai zo daga kuma cikin zuriya ta al-hasan bin ali bin abi talib jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ya zo yana zauwa daidai lokacin annabi isa shi ma ya bayyana kuma shi zai ja sallah a masallacin kudus baitul aqsa masjid al-aqsa shi zai ja sallah kuma annabi isa ya yi sallah a bayan shi shi ne mahadin da zai zo kuma tabbas a ƙarshen duniya zai zo amma wa'annan kira ne suke musamman mai hadafinsu na ƙarshe wannan kiran da suke suna shigowa da ayoyin alkur'ani da hadisai akan manganinsu wannan ba hanya bace ta gaskiya ba hanya bace ta musulunci ba hanya bace da Allah da manzon suka yarda ita kawai kirkire ne irin na hanyoyi wanda ake kirkirowa wanda ma anzalallahu biha min sultan ba su da wani dalili ba su da wani hujja akai babu wani mahadi anan da ya bayyana babu shi suna nema sun kawo shi sun fafassara shi da Hausa da Turanci ana tayatawa dan a bata tunanin masu karatu yanzu wanda kamar kawai ya zo ɗauko daga ya duba aka ce mahadi ya bayyana shi kenan da abin da ya gani daga wurinsa kuma amsa zai ringe to suna nan kungiya ce ashe sunansa ahmadiyya har da wani lambar waya a jike da wani wane ne in ka kira su ma bayani ko na to dai wannan dai ba hanya gaskiya ba ce sai an kiyaye in aka ga yara da irin wannan abu a amshi a jakunan su kuma a musu bayani cewa ba gaskiya bane ba alkur'ani wannan da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam su rike su shine hanya ta gaskiya ina fata an gane a nan za mu dakata a kowa zai da za a yi a turmini za mu samu lallaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah